ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة الأشربة جمع شراب والشراب هو ما يشرب أليس كذلك تودا هوزا ميكرا الأشربة آآ آآ شاي شاي abubuwan da ake sha me bambanci tsakanin shaye-shaye da abubuwan da ake sha me bambanci eh haramun na shiga ciki akwai halal shi ma akwai haram kenan ku to za mu ga hadisan da suka zo a kan me suke magana babu haddi fil khamri babin da ya zo na haddin da za a tsayar ma mutum in ya sha giya shaye-shaye kenan shaye-shaye ne to قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال يتي سيدنا عمر يا فتو مزل سيتي inni wajattu min fulanin riha sharabi yace naji warin wani abin sha a wajen wannan mana giya kenan naji warin sharab ne kenan giya faza'ama annahu sharabu tila sai ce ai wannan abin sha ne na attila attila shine ruwan unabi sai a dora shi akan wuta ya ɗau lokaci ruwan da ke ciki ruwan ke sa maye ruwan da ke ciki sai ya tsotse shi ya saura a tsakin abin kamar yadda ana mata na girki ana miya aka dora kan wuta in ana son miyar ta yi kauri shi a bata kan wuta ta ruwan ya dada a konewa tsotsewa ba haka bane ba sai ce haka ne wa ana sa'ilun amma shariba ni kuma zan tambayi abin da ya sha din nan fa in kana yuskiru jalattuhu in abin da ya sha ɗin yana sa maye to zai masa bulala fajala da umaru alhadda tamman shi sai na umar ya masa bulala ya yi mishi haddi tamman me me haddin shan giya bulala nawa tamanin قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل معنى سيدنا عمر ينمي شاورا صحابي متين يشاجيا مزاعي فقال له علي بن أبي طالب شيء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيتي نرى أن تجده ثمانين muna ganin a yi masa bulala tamanin saboda mai ya ce fa'innahu iza shariba sakira ce ai in ya sha giya zai maye zai bugu kenan ko wa iza sakira haza in yayi maye kuma ya bugu zai sumbatu surutai wa iza haza iftara in kuma zai surutu da sumbatai zai mai iftira'i zai kirkin au kama qala fajala da umaru fil khamri 80 kaga darajar sayyidina umar sai ya nemi shawarar mutane saboda ana son a san gaskiya ana son a yi daidai ne ba ana sha'awar mulkin ba ne ba ana son a nuna isa ba ne ba ana son a nemi shuhura ba ne ba a'a me za a iya zama an yi daidai an fita wajen Allah manyan masu fatawa da da masu mulki abinda suke kana tambayar sa mas'ala shi sauraro gaban shi kenan wannan mas'alar na son in na fadi daidai zan samu lada na son zuciya zan shiga wuta sai ga yana kallon sirati gaban shi da wutan jahannama kowane ne kai gaskiya za a fada ma ka tafi da kuɗinka ka tafi da abin da kake da shi sa'an nan kuɗin ma da ake bayarwa ba wani abu ba ne kowa da farashin shi fa in za a baka kuɗi kowa da farashin shi wallahi kowa ne ne komin kuɗin shi in farashin ka kaza ne shi zai baka ba ruwan shi wani kuma farashin shi kaza shi za a ba shi to saboda wannan dubu hamsin dubu ɗari dubu ashirin dubu mai tan shi kenan sai ka je ka salwantar da rayuwanka ka ba da fatawa akan son zuciya mala'iku na rubutawa ka je ka ce ma Allah mai ka ce masa ya je ya tambayi wani mana sai ka ce ya je ya tambayi wani an fahimta akwai malamai da suka zo daga baya ya ce wannan ce ni na daina fatawa game da saki ko auratayya na daina fatawa game da kaza game da kaza wani aka bugo mishi shekha hamad al-ansari za a bugo mishi waya a tambayi sai ce waye ce maka ni mufti ne waye ce ma ni mufti ne don mutum yana karantarwa duk tambaya shi a tambaye shi an fahimta ba karamin hatsari ba ne ba fa mutum yana cikin kano watakila cikin sai bugu waya sai ya tambaya ya daga spika daga tambaye shi na yake ce ai daga kabana daga daga adama ne daga gombe ne daga meye da meye yana jiran me za a ce a cikin wannan matsalar yana jiran ka faɗi me za ka faɗa in kuma kana son gaggawa mai son a san ka ne sai ka faɗa mishi ko menene sai ka faɗa kafin ya tambaye ka ya tambaye malamai nawa to sai ka ga rigima ana samun rigingimu a cikin fatawa a cikin hukuncin addini ba ya tambaye ka ne ko don ya amince da kai ko yana ganin fifiko ka ba a'a ya ji na wani yana so ya ji naka shikenan to in ka ce mishi baka sani ba in ka ce mishi kaza tushe mai in ka ce mishi in baka so ka ce baka sani ba sai ka ce daga ina ne zai ce daga gombe ne ko daga bauchi ne ya ce to ai malaman bauchi sun fi sanin irin wa'annan abu ka neme su ka tambaye su mana magana ba ta kare ba ka zubar da mutuncin ka ai malaman sakkwato sun fi sanin abin da ke gudana sakkwato ka tambaye su mana ai mas'alolin ne ka nemi ahlus sunnan da ke wajen ba shi kenan ba قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال أن تنبيا إن باوى يشاجيا تو وانا حد ذا أي مسا فقال سيتي بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر yace in bawa ya sha giya za a tsayar masa da haddi rabin haddin da za a tsayar mada in ya sha giya wa anna umar ibn al-khattabi وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر وإن من ينباين الله باين شاجيا suka tsayar musu da haddi rabin haddin ɗa in ya sha giya. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ينا فدجوا yace ya ji sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'ina kenan babban malami ne wai suka ce ai ya ya Allah ya bore masa ilimi da fikihu da menene da menene har yana iya shiga cikin sahabbai wasu sahabban ma ya tsere su a cikin ilimin fikihu yaqulu yana fada cewa ma min shay'in yace babu wani abu illa Allah yuhibbu an yufa anhu duk wani abu Allah yana son a yi afuwa a ciki malam ya kun haddan amma in haddi ne babu afuwa a ciki shi an tsayar da haddi afuwa na samuwa ne tsakanin kai da shi sai ka yafe mishi ya yafe maka amma har matsala ta kai wajen alkali to babu wani wanda zai zo ya ceto babu wani wanda za a shaurara saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atashfa'u fi haddin min hududillah wannan matsalar kuma duk wanda aka kai masa zai je nemi ceto wata mata ce kyakkyawa kuma mai daraja mai mutunci mai komai da komai ta isa a neman mata ceto gashi kuma ta yi sata wasu ka ce aro ta wasu ka ce sata ta yi kuma matsala ta kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk darajarta bai hana a yanke mata hannu duk wanda ya ji magana sai ga ya tausaya duk wanda ya ji magana sai ga ya tausaya sai aka je aka nemi ce sai manzo Allah ce atashfa'u fi haddin min hududillah kana neman ceto a cikin haddi cikin haddodin Allah iyakokin Allah madaukakin sarki wallahi law anna fatimata binta muhammadin me kake gani game da me sunanta wannan mata me kake gani game da ita darajarta eh makhzumiya me kake gani darajarta kyanta mene da mai duk abin da kake gani wallahi da fatima yata za ta yi sata zan yanke hannunta ba karshen darajar ba kenan ba eh an san yadda manzon Allah ke ji da nana fatima aiko ko ba sani ba nana aisha ta ce nana fatima ni manzon Allah ya aure ni ina budurwata sabuwa fil sai na na fatima ba ta ji daɗi ba dangane da karatun da muka yi na mene ne ni manzon Allah ya aure ni ina budurwa to me kenan take nufi tana mata hankalin na na fatima ya tashi sai ta je ta fada ma abba sai ta fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da na Aisha take min gori akai sai ce in ta fada miki ke ma ki ce mahaifiyarki ta auri manzon Allah yana saurayi sabo fil tun daga nan da na fatima ita ma ta faɗi wannan sai maganar ta mutu ai an sanna na aisha ta samu ɗaukaka amma kuma ta ji jiki fa safiya binti huyai kyakkyawa ce dama da manzo Allah ya zabe ta a cikin yaki aka ce da wata aka manzo aka ce kyakkyawa ce in ta shigo gidan ai za a ji to sai na na aisha ta ce ya yahudiya ba yahudiya da zafi matsalar akwai abin da bayan da za ka yi da shi sai dai a yi gyara sai da ce eh amma dai ni ubana haruna babbana ɗanwa ubana musa mijina kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa kenan guda uku an fahimta ita ana yi mana na aisha wa'annan abubuwa ita ma tana jin haka eh a ba daɗi fi sabilillahi to amma mata an su kadu ya zaka yi da su sai dai ai ta gyara Zainab me tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ma yanga zai ma kwalisa da abu uku ni da kai ni da kai kakan mu daya kuma aure na manzo Allah shine waliyi na shi daura aure na a sama kowa duk matan kowa zauren gidan su zauren gidan su aka daura ni sama kuma dan aike tsakanina da kai ba Zaidu bane Jibrilu ne guda nawa kenan guda uku kowa na son a ce yana da ɗaukaka to shi yasa suka ce almaziyatu la taqtadil afdaliyya in akwai wani maziyya wata ɗaukaka da Allah ya baka wani bangare baya nuna cewa kafi kaza kafi kaza an fahimta eh قال يحيى قال مالك yace imamu malik yace wasunnatu indana abinda yake sunna a wajenmu anna kulla man shariba sharaban muskiran fasakira aw lam yaskar faqad wajaba alaihi alhad duk wanda ya sha giya sawa'an yayi maye ko bai maye ba haddi ya hau kanshi tunda ya sha to hukuncin na kan maye ne ko kan shan kan sha dalili inda mutum ya sha ko ya yi maye ko bai maye ba za a abin da za a tsari musu da haddi an fahimta to an kawo zancen shan giya da hukuncin shi to ya ake yi ne ma giya giya ta haɗu akwai yansu dabaru akwai yadda ake tsima abinda in ka tsima shi cikin tulun da iska kasar randa aka saka ruwa iska na buga iska na shiga ciki sai ga ruwan ciki ya yi sanyi sa'an nan kuma jikin randar tulun ya yi mai ya yi zufa ya yi gumi ba haka bane ba to in aka shi ya yi raba in ya yi sai ya yi raba to in aka share raba aka kawo mai aka goga jikin abin iska bai shiga abin da ke ciki shi sauri sai da wuri zai tsami daga tsamin kuma an shiga maye kenan shi yasa manzo Allah ya hana a tsima ruwan inabi da ruwan dabino a cikin wa'ansu abubuwa an fahimta babu ma yunha an yumbaza fi babin da ya zo na an hana a tsima abubuwan da aka hana a tsima ruwan dabino ko ruwan inabi a ciki قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mutane kutuba a cikin wani yaki da aka je qala abdullahi ibn umara abdullahi ibn umara yace da naji manzon Allah na magana sai na taso nayi maza maza nazo fa aqbaltu nahwahu fansarafa qabla an ablughahu kafin in kai wajen manzo Allah ya gama ya juya ya kama hanya fasahaltu ma za qala sai na tambayi wanda ke wajen me manzon Allah ya faɗa faqila li sai aka ce min naha an yumbaza fi dubai ai manzon Allah hani yayi yace kada a tsima ruwan unabi ko dabino a cikin kulkutu ko cikin kabewa abinda za a rarake cikin shi a saka turmi duk abinda za a saka abin ya zamo yana maye da wuri to ba za a tsima ba a ciki wal muzaffat al muzaffat shine turmi ko randa ko kuwa ko duk mazubin da aka kawo kwalta ko wani mai magani aka kanta aka shafe a jikin shi duka ba inda iska zai shiga ciki ya ba abin sanyi in zafi yayi yawa sai abin ya zama yana sai ya dau maye da wuri an fahimta qala wa haddathani an malik an al-ala ibn abd arrahman ibn yaquba an abihi an abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yunbaza fi ad-dubba'i wal muzaffati manzo Allah yayi hani a yi tsimi a cikin wayannan abubuwa saboda suna sa abin da aka sima a ciki ya dau yana ya zama yana ba yana buga yana bugarwa yana sa maye to a inda za a saka abin kenan to akwai waɗansu abubuwa kuma in an hada su zafin wannan da zafin wannan suka hadu sai su haifar da maye da ba da bata lokaci ba an fahimta wannan yana da zafi wannan yana da zafi in suka hadu zafin su sai ƙara zafi ya sama to sai kaga yana sa maye da wuri shi manzo Allah ce ne suka ce ma yukrahu an yun baza an yun baza jami'an abubuwan da aka ki aka hana a hada su a tsima su a waje daya qala wa haddathani yahya an malik an zaid bin aslama an afa ibn yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama naha an yumbaza al-busru wa rutabu jami'a manzo Allah ya hana a tsima dabinun da ya fara harbawa ya fara nuna da kuma rutab a hada su waje daya wannan ya riga ya zama rutab wannan kuma bai kai rutab ba wannan yana da nashi zafi wannan yana da nashi zafi kowanne yana da nashi sanadari in sanadaran su suka hadu biyu yanzu yanzu sai su haifar da mayi wa tamri wa zabibi jami'an haka ba za a hada dabino da busasshen unabi ba azzabib shine busasshen unabi kenan da dabino kar a hada su waje ɗaya a rufe a yumke bakin a rufe bakin wannan yana da zafi da sinadarin sa wannan da zafin sa da sinadari in sun hadu sai su haifar da maye qala wa haddathani an malik an thiqati indahu an bukair bin abdullah bin al-ashaj an abdurrahman bin al-hubab al-ansari an abi qatadah al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na ha an yi shirabar tamruwar zabibu jami'a ya ce kar a haɗa ruwan dabino da ruwan azabib a sha baki ɗaya a sha su lokaci ɗaya a hada su a sha za ka yi shan wannan daban wannan daban amma in ka hada su ka sha to za su haifar da maye ko da a cikin cikin ka wa zahu wa rutabu jami'a da dabinin da ya kai rutab da wanda bai kai ba ya fara nuna shi kuma an hada su shi ma za su haifar da maye da wuri qala malikun wa huwa al-amru alladhi lam yazal alayhi ahlul ilmi bi baladina yace wannan fatawar akan ta malaman malaman Madina suke annahu yukrahu zalika li nahyi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anhu saboda manzon Allah ya hana babu tahrimil khamri babin da yazo na haramcin giya قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تشي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albita menene hukuncin shi wani ruwa ne da suke da zuma ake yin shi su suka san da suke sarrafa shi zama giya qala fa qala sai ce kullu sharabin askara fa huwa haram duk abinda za a sha ya sa maye ya zama haram kullu sharabin askara fa huwa haram duk abin sha da zai sa maye ya zama haramu ko da ya sa maye ya zama haramu ala wa haka sani an malikin to yanzu ya ce menene unwanin ya ce babu tahrimil khamr to sai ya kawo mana mecece giya ya ce duk abin da za a sha ya sa maye ya zama mai ya zama giya to ashe giya suna da ake baiwa duk abin da za a sha ya sa maye sunan shi giya to sai aka saba da abubuwan da ake ce musu giya to shi yasa in ba wannan ba kai baka san mece ce giya ba to shine su ga sunan giya duk abin da za a sha aka sha ya sa maye ya zama giya ke ko da fira ce ko nono ne قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء أن دم الله كنت الغبيراء فقال سيتي لا خير فيها ونهى عنها يتي باشد الخير سيهنا تميتج غبيراء قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء إمام مالك كان صدعك فدوانا حديث يتي تميتج غبيراء balarabe ne kuma tsantsan balarabe kuma jikan balarabawa kowa ya san imamu malik imamu da amma da bai sani ba sai ya tambaya mai cece gubaira faƙala hiyar uskurkara uskur hiyar uskarka to uskarka haɗi ne da suke yi in an sha sai samaye wannan duk mutane yaman ke yin irin wa'annan قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي من شرب الخمر في الدنيا دوان دي شاجيا الدنيا ثم لم يتب منها سأنن بيتوب بيتي قبل شاهر يموت حرمها في الآخرة ranar lahira ba za a bari sha giya ba ashe akwai bambanci tsakanin giya giya ta duniya da giya ta lahira giya ta duniya ita ke sa maye ta aka haramta amma giya ta lahira ba ta sa maye abin alfahari ne ana so babu jami'i tahrimil khamr babin da yazo da ya hada hukunce hukunce abubuwan da suke haramta giya قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس أما يسر من العنب يا تنبي عبد الله بن عباس أبن أكي تاتي وانا أنبي أبتاتي شي أماتي شي أتير الروح فقال ابن عباس سي عبد الله بن عباس شي أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر وانا متن يا كاو سلكا نجيا كو مزبي نجيا يبا منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها بك سن الله يحرم تجيا بني قال لا سيتي بن سني با فساره رجل إلى جنبه sai wani mutum na kusa da shi wannan da aka ce mishi giya haramun ce sai je ya tsegunta masa magana a cikin kunninsa faƙala lahu sallallahu alaihi wasallama bi masarar tahu me ka fada masa aboyi me ka fada masa a cikin kunninsa faƙala sai ce amartuhu an yabi aha ce masa na to tun da an hana ka sha ka je ka sayar mana karbi kudin ka zuba a jihu faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'aha wanda ya haramta shan giya ya haramta sai da giya shi kenan fafata harrajulun maza da ta ne hatta zahaba ma fihima shi kenan wannan mutumin sai je salkan ko mazubin ko kwarandan ko tulun ko kwalabin sai je fasa ya bude duk giyan da ke cike zubar da su tun da manzo Allah ce an haramta kuma an haramta maka ka sayar ka ɗauki kudin ka kashe sallallahu alaihi wasallam ma'ana su abinda suke su ji menene hukuncin Allah mai manzon Allah ya faɗa قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال يتي أن كربو لك سيدنا أنس بن مالك الله يكرم سيدنا يتي كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري wa ubayy ibn kabin sharaban wa'annan manyan sahabbai ana su ce nazo ina ba su ina shayar da su giya a lokacin ba haramta ba ai za su iya sha abin ado ne min fadihin wa tamrin daga fadih da tamr duk abubuwa ne da ake hada giya da su qala faja'ahum atin sai wani mutum ya zo musu fa qala sai ce innal khamra qad hurrimat yace tabbas an innal khamra kaga taukidi kenan ko qad tahqiqi kenan ko hurrimat lalle tabbas babu ko shakka an haramta giya fa qala abu talha sai abu talha yace ya anas qum ila hadhihi aljirari faksirha je ka duk tula tulan nan da mazubin nan duk da akwai giya a ciki je ka ka faffasa su duk yanzu ne qala fa qumtu ila mihrasin lana sai na je wajen mazubi ina mihras فضربتها بأسفله فضربتها بأسفله حتى تكسرت سينا بجي إن قلباتي إن رنداتي إن تولوني كومنيني سي بجي كسر سي بشي شي كينا شي يدو تزبي giya sun jima suna sha sun saba amma da mutum ɗaya zai ce musu ai an haramta giya mai suka yi ba su yi shakka ba ba su ba ba wani ba tantama suka ce a ji a zubar me amfani sa an haramta an haramta muna yana halal ne muke sha an haramta kuma akan me za mu sha ba abin da suke so sai me Allah ke so me manzan Allah ke so su shi yasa suka samu dauke inda ta hanyar da suka samu daukaka kenan an fahimta قال وحدثني عن مالك عن داود بن حسين ابن الحسين عن واقر بن عمرو بن سعد ابن ابن معاذ أنه أخبره أن محمود بن لبيد الأنصاري يا باش الأباري دقى محمود ابن لبيد الأنصاري والصحابيني wanda ya ce aqaltu majjatan majjaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiya wa ana ibnu khamsa sinin yace ina dan shekara biyar manzo Allah ya zo gidan mu ya ɗebi ruwa rija shi sa baki ko shi fesa min a fuskata yace ina tune da wannan magana har yanzu a lokacin ko ina shekara biyar to sai malaman hadisi suka ce shekaran da za a yi sinnu tahammul sai ce ya fara da shekara biyar in dan shekara biyar ya ce ya rawaito hadisi za a karba dan shekara biyar amma ba kowane dan shekara biyar ya isa ya faɗi magana a jiba wayan sai an shekaru biyar sun fi an shekaru ashirin hankali da nutsuwa ba haka bane ba wani kuma shi kenan har ya girma haka yake anna umar ibn al-khattab hina kadima sham shaka ilai ahlu sham wa ba'an sai na umar da ya je birnin sham sai mutanen sham suka ce mun samu annoba jikinmu baya iya daukan kasa yanayin sham wa ba'al ardi wa thiqaliha yace akwai annoba jikinmu ba mu saba ba shi yasa baya mun kasa iya rayuwa yadda muke so wa qalu la yuslihuna illa hadha sharab shi suka ce ai ba abin da yafi dacewa da mu sai wannan abin da ake shi zamu sha fa qala umaru ishrabu hadha al-asla shi sayyidina umar ce a a ku sha zuma ku sha zuma ya fi muku don wancan ba ba halal bace qalu la yuslihuna al-asalu suka ce zuma ba ta dacewa da mu baya dacewa da mu wa qala rajulun min ahli al-ardi sai wani dan wajen yace hal laka an naj'al laka min hadha sharab shay'an la la yuskiru sai fara sayyidina Umar wannan abin da kake cewa su bashi muna mu hada maka shi wanda baya sa maye mana za mu ya hada maka shi ta inda ba zai sa maye ba an fahimta yaushe suka je suka dora akan wuta ya sha wuta ya sha wuta duk ruwan ciki ya narki shi zama abin shi kadai yana da kauri haka to sayyidina Umar shi kuma komai sai an auna an gani da ya zo da aka kawo ya kalla sai ya saka hannunsa ya ji ya zai yi kala na'am shi ce eh ku kawo min fatabahu hatta zahaba minhu as-sulusani wa baqiya as-sulus suka dora akan wuta ya ji wuta ya ji wuta har biyu bisa uku abin ya kone sauran ɗaya bisa uku fa'atau bihi umara sai su kawo masa na umar فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده شيء سيدنا عمر يسا ياسن سمي البركة أتشكي سانا سيدنا ياسن سما حكا فتبعها يتمطط sai wannan abin yana bin yatsan sayyidina Umar yana da yau yana eh yana bin shi yatsan sayyidina Umar yayi kauri kaman danku haka yana bi fa qala hadha attila shi ce ai wannan shine attila attila magani ne sinadari ne da ake shafa ma rakumi saboda maganin garji ko kirci ko wani abu haza mislu tila'il ibli fa amarahum umaru an yashrabu to yanzu biyu bisa uku na shi ya tafi mayen ya tafi kenan sauran ɗaya bisa uku shine zai halatta to shine daga nan malamai suka su imamu abu hanifa suka ce duk abin da aka tafasa shi har biyu bisa uku shi ya tafi sauran ɗaya bisa uku za a iya sha ba ba zai ba da maye ba bai zamo giya ba fa qala lahu ubadat ibn samit ahalaltaha wallahi to sayyidina umar ce su sha sai sayyidina ubadat ibn samit ce ka halatta musu ne fa qala umaru sai sai na umar ce kalla wallahi kalla ban haramta musu ba wallahi na rantse da Allah Allahumma ya Allah madaukakin sarki inni la uhillu lahum shay'an haramtahu alaihim ya Allah ba zan halatta musu wani abin da ka haramta musu ba wala uharrimu alaihim shay'an halaltahu lahum haka kuma ba za haramta musu wani abin da ka halatta musu ba kan sai na umar ya tuba ya kuma ya koma ga Allah kenan ya nuna musu tabbas ba zai taba saba wa umarnin Allah madaukakin sarki ba ke an fahimci yadda wannan matsalar ta wuce eh قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له وإن متاني متاني العراق سكفنا سيدنا عمر يا أبا عبد الرحمن يا كي أبو عبد الرحمن إنا نبتاء من ثمر النخل والإنب فنعصره خمرا فنبيئها muna san yayan unabi da dabino mai mene mu je ta hanyar buruwe su su su irin buruwe nasu sai su je su mai da shi giya mu suna sayarwa fa qala abdullahi ibn umara inni ushiru allaha alaikum ni ina shaida Allah ina shaida Allah madaukakin sarki wa mala'ikatahu mala'iku su yi min shaidu wa man sami'a min al-jinn wal insi haka kuma duk wanda ya ji wannan magana ta mu tsakani na da ku na dan adam da aljani anni la amurukum an tabi'uha wa la tabta'uha ba zan umurce ku in ce ku je ku sayar ba wa la ta'siruha kada ku sayar kada ku tatse ku mai da shi kada ku matse shi ku mai da shi giya wala tashrabuha kada ku sha ولا تسكوها كذا كشا كذا كشا دكوا فإنها رجس من عمل الشيطان فإنها رجس من عمل الشيطان saboda wannan abin da kuke yi ai rijis ne cikin aikin shaitan an fahimta to an ga yadda suke tafiyar da al'amarinsu ba abin da ke gabansu sai me za mu yi allah ya yarda da mu saboda wannan rayuwar ta duniya ba ita ce iyakar rayuwa ba za a zo a batta ko ana so ko ba a so komin tsawonta komin jin daɗinka komin lafiyarka wata rana za a ce ka mutu wa kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmud an fahimta falau kanat ad-dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi fiha mukhalladan to shi yasa su ba duniya suke kallo ba lahira suke kallo mai za mu je mu fada ma Allah ya za mu yi mun je mun tsaya gaban gazatin Allah saboda mun yi imani da abin da manzo Allah zai fada mana game da lahira din nan shine tabbas shine gaskiya yasa ba wasa a ciki to ya aka yi aka samu akasin haka yanzu kowa ya samu mulki mulki ke gaban shi kowa ya sa siyasa gaba siyasa ke gabansa kowa ya sa kudi gaba kudi ke gaban shi kowa ya sa kaza kaza to addinin musulunci ya zama amana hannun wa kenan yanzu yanzu a ce addinin musulunci a Kano amana ce hannun wa wane ne farkon wanda zai fito ya kare amanar Allah sannan jama'a su bi eh eh wane ne masarauta abin da ke gabansu kenan mulki ke gabansu ko kuwa addini ke gabansu amma abin da ya assasa su ke
gwamna mulkinsa ke gaban shi 'yan siyasa mulkinsu ke gabansu to sai a zo a ɗora ma malamai masu wa'azi ba su da kuɗi ba su da fawa hannunsu ba su da ƙarfin komai sai a zo a hada su da al'umma cikin rayuwa a hada su rigima da al'umma waɗanda za su tsawata abin ya tsawatu ba ruwansu kowa ya san 'yan kabu-kabu da rashin kunya da menene da shakkenci da kowa yana tsoronsu amma ran da aka ce an hana kabu-kabu dinaski ba haka bane ba kowa sai ya canza sana'a to haka abinda ake ma'ana Allah madaukakin sarki ce lakad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nas Allah ya saukar da ga littafi ga me kuma al hadid wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nas a cikin bayan Allah akwai wanda ka ce mishi ai Allah ya ce manzo Allah ce shi ya fashe da kuka ya yadda ya bi akwai wanda da za ka zo mashi da duk ayoyin alkur'ani la yuminu biha hatta ya raul azaba to in ya san cewa za a dake shi za a daure shi sai ya daina to shi yasa aka ce imitamiya ce ai addinin musulunci ya rayu da bi nunu sinan wa nunul qur'an ya ce wannan nuni guda biyu da su aka yada addini nuni na alkur'ani da nuni na sinani sinani takobi kenan wanda zai ji abin da Allah ya faɗa in an faɗa masa shi ya wadatu zai bi wanda kuma baya bin wannan in aka ɗaga masa takobi zai biyu to sai rayuwa ta zo waɗanda za a nuna musu ƙarfi a hana su sai aka sa musu ido ana kallon su to malamai su yi wazi har su gaji su fada har a zo ba in kana wazi da kama ta rufe wannan malaman kaza kaza kaza kaza sai su fada abin da suke so ba haka bane ba to ya za a yi wayannan abubuwa a rage su kuma rashin rage su wallahi tallahi shike haifan mana duk masifin da muke ciki Allah ya kiyaye Allah ya takaita dole sai an hana wayannan abubuwa Allah ya ga ga wayanda suka fito suna kare addinin shi sai tausaya ma al'umma saboda su amma masu mulki mulkin suke gabansu ‘yan siyasa siyasa suke gabansu ‘yan kasuwa tara dukiyar suke gabansu to yaya za a yi a samu a zauna lafiya sai an dawo akan tsari na gaskiya akan tsari na gaskiya wane me ya ɗora ka kan kujerar mulkinka tun daga kan shehu usmanu har zuwa kujerar khilafa ne kana wakiltar sarkin musulmi ne shehu usman dan fodiyo to akan me akan me kake wakiltar shi akan yada addinin Allah akan yada addinin Allah to sai a kula akwai abin da malamai za su yi magana akwai abin da masu mulki za su fito su tsawata su ce sun hana saboda kowa ya san abin da baya so a taba in an taba zai fushi ba mai ke tabawa ko ana tabawa ba zai yi ba ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Allah da